غير الفرد الكلي والصحب ثم التابعين معهم عن التوبة والنقى والعلم والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبنا غير الفرد الكلي لا رد في المصطفى بل يسمع قصيدنا وكل ما مضى يا وادي الجبل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الفرد الكلي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يبلغ في المسجد الأقصى وفي الحرمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بدايهم بيت في قلبه حرم وإذنه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بلدة المختار والخدمة والحمد لله في بيت وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين معمئة فرد بها دربنا يا واسع الكرم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين معمئة فرد بها دربنا يا واسع الكرم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد رسول الله سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الكرام وعلى آله وأصحابه المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الإمام جل تعالى وقال النبي أمين ومن فضلنا ولا نكتبكم زما مستقيم في ولا مدونا لنا سوى لعل رحمة رسوله يقسمها تأتي على حسب الأسياد في الكفر إن يا ترى رنسا يا تيرينا kai ke duk ebe tsammanin samun rahamar Allah ar-Rahman saboda wani darcewa saboda wani damewa da shi da shi ko wani zunubi azumat da ya girma saboda me inda da ra'ira shi duka ba iru manya manya laifuka kallamani suna daidai da su ma kamar dai ƙananan zubai da bin kubrani a wani gafara na ubangiji sai dai ke gafarta kanana haka manyan ma yana gafarta to shi da yake da Allah rahmata rabbi ina tare wata kila rahama ta ubangiji na ta yi ala asabi islami za ta zo bisa gwargwadon sakon da ne shi ne ya fasi mura yayin da zai raba da rahama ne tunda yana gafara إن لا يغفر الذنوب جميعا ولعل رحمة ربي وتقيل رحمة ربي هذه النفس تأتي على حسب الإتيان على حسب على قدر ذات الرجس والقدم يوم وكرما سابقني إن يقسم معروف للغيرات كل إذن أسكبه wannan bai ta abin da shi ne idan mutum ya yi zaɓo mai yawa to Allah ya zo baka rama sai ba shi mai yawa gurgurun girman dutsen gurgurun girman rama da za a yi goma saboda Allah zai zo da shi sai ga mutane duka an yi zama ikwal an zama daidai ba wanda ya zo saboda dutsen da kayan ga wanda za a turo maka daidai ne dutsen ka da yawa Allah zai turo ma rama da yawa saboda kai kai ma ka shiga aljanna saboda gira rama kai ma ka samu kada ka wani to shi ne yake bayyana يا ربي واجعل رجائي غير المعكف لديك واجعل حسابي غير منخلد يا ربي يا أبنجينا واجعل رجائي ina roƙon ka sanya ƙauna da take kare da rashi na samun wanda rama ta da take rabawa mahalittar da Allah ka sanya wannan buri ko wannan ƙauna ko wannan tsarin da nake da shi ya zama tsayar mun'azizi ya zama ba abin wato taɓarwa ba ne ya zama wani wani abin taɓarwa ma'ana ta ka samu akasin samun ma'ana akasin samun shi da karewa a dawo da haiba ma'ana an rasa ba samu ba to kar ya zama abun akasawa ma'ana abun tabarwa to kar ya zama gairar da aiki wannan da jami'a ya zama wani abun akasawa wani abun wato wani abun tabarwa da zai ka nan da ya Allah wajen aiki ta biyu sanya zakona gaira munhari shi kuma kai ya zama abin yankewa kada yanke min zato da kake yankewa za ka rama za ka min gabara da dukkan zato kyakkyawa da kake gare ka ya Allah da yadda kake an inda wani arzi har yanzu na bi khairan kana inda kai mu Allah ka ce kana inda gawon ka ya zato ka in zai zace ka zace ka da alheri dan yawan alkhairai ne to ina sa rai zaton da nake kyakkyawan da zo da nake na gani da jalali da ya Allah ina sa rai kake zama bayyana wannan kalmi kake da kalmin da akwai dubo da namu da kuma ba mu ko ba mu ba mu karbi ba mun karbi karama ya kuma saboda haka misali a nan ba na misali ba ne ba kuma na misali ba misali a nan na karbi إلى ما يحسب الإنسان هيحسب الإنسان الذي ما إدارة يقول أنا لا بنفسي ولا أفعل خصوصا لأن لا يكون دوري كده في في جي كده دعوة لي يلا أتفهم ولا شيء يا هلا كلا لكم مرة الإنسان كده كده الله كده الإنسان يلا والقرب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تبلغ الأهوال من هدي والقرب عبدك يا الله تلقى فاوى وانا فاوى ذاك محمد الحسين الله دعينا نقول kuma wata suke gaban da aiki dukan su kamar su biya ne wata da abdika Allah ka lakafa wannan bawa naka kin dare ne a duniya da lafiya mana ka tausa ta lamura ya zama da nuna lokacin Allah ba a da ya fito shi idan abin da ka zai yanzu a iya sanin gobe ne bi haushi eh ruwa na na ka kamo sai mai kawai daga wurin nan ne ma har maharu iska na da ruwa ta aike iska na karshe mala ka dawo baya ne ka dawo da baya ka dawo da baya ma sai mai kuma ba ta ke ruwa yanzu kuma zai ɗibar ruwa a hannunsa ruwa a kina bokiya da ta ɗiba sai ka ce ka tafi da shi wata amma in ka je ka kace za ka dawo ka ga ba wai da zai rubuta ne saboda taushin sa da duk da kai ne da dan har ma da ni a hannu amma za ka tanka ba ka ka tanke da su mutu ya ka danda sai ka tanka kana tanke ka ne in ka tafi sai ka ga kun tafiya da ni da ya da ya wuce ba ba saboda taushin sa ba ba rubuta ba taushin malam har yanzu ba da gano yanzu hukunta ne da kowa zai gane haka ne kowa ya zai su ciyawa ko da ake yin taki da shi na da baka yi saka aka saka aka yi taki aka yi buka na bayan ruwa ai yana yana sauka ne yana shigowa taki ba ya shiga ko haka ne amma in an kura da hayaki yana kura inda ruwan ba ya shiga hayaki shi za a gani yana shiga ta saman duka ko ba a gani da hayaki shi ne kawai ya zuba ta shi inda ruwa ba ya fi ma shi zai saboda taushinsa shi ke na wuce ko to rubutun Allah ya yi hayaki taushi rubutun Allah ya wane hayaki dan taushin hayakin nan wanda inda ruwa ma za a ta zuba shi ba a kwana zuwa ruwa ko ido ba zai ba haka yani ba a cikin lafiya ba sai dai lafiya da aka samu wani abu da ku da wani amma an la wannan ciyawa ba za ta wani ruwa ya ba amma ya yi sai kwana da ciki ba ruwa su to da taushin sai ya cikin ruwa da rubutun Allah kuma ya fi Allah ya mana rubutun da ya bata mun zama sallallahu alaihi wa sallam يرجع فيها هلا فيتوسع فيجد في دباو الذي جاري عن الدنيا لله إلى دين إن له صبرا ومن باو هناك محمد بن سيرين رضي الله عنه إن له فكي ينال صبرا وإن تنتهي مقبول صبرا بما أنكره نكر عليه للتقليد saboda nuna ƙarancin abu hakurin na ta kaɗan ne sosai mutum ne mai karancin haƙuri saboda haka ne ma wata ce ta ruhul ahwalu duk lokacin da karamatuka suka suka jashi suka tsayashi yana azumi sai ga ya karye ka zuciyar da ta karye ka kuma yana kana inda za ma ɗan kaɗan ne haƙuri duk lokacin da karamatuka jan tsoro tsoro tsoro mugun tsoro ma haulu wa haulul hashi a azamu kulla amrin ko وأعظم أعظم إيه؟ أعظم وهول العيش أعظم كل أمر إذا الشهداء تنطق للخلال لمن يجيبه قليل كل شيء وهول شيء الجمع بين الأهوال متى تلقب الأهوال من لوك سندا كلمتك tsoro ta ki tsoro da jan buhari suka tashi da ya tsaye ya kare ka ma'ana aka rubuta na tsoro da ya taba shi kawai sai da ya gaza ya faru tunda ba ya yawa abin da ba na kuma da in ya zama masa kawai ya ba ne sai ga ya ko da hura ba da ta kuma wa ta su su salati salati na wa su kawai salata in da ilu wa ya wa zan yi su bi salatin in dai na ga salata ne ga yara ko da shi kas ba ruwan kadan wa za ya Allah ya ruwan da izini da zurfi salatin na gizagizai na salatuka ga musamman masu da zama. Ninka salatin kuma sabo daga gare ka da ya yi mata jin. Da'imatan da'imatin kuma da ta ɗauka izini. Sai ka ce wazan da izini da zurfi salatin na gizagizan salatin ka daga gare ka da'imacin sai zama na'adu na salatin in ka ce da'imacin salatin da'imacin salatin wata sifanta maduwani sifan salatin in ka ce wa zan su salatin ninka da'imatan kuma a halin kasancewar salatin maduwani halin ne kenan na sa shi da nasba ya zama halin na sa shi da jarra ya zama na'at duka dai babu matsala masu shara sun ce duka na dauka zarar nan shi na wa duska da an samu wani irin kuri kala biyu ya zama kidra jarra kasa sannan kuma jama hoto ta a cewa halu kawai ha to da da zai fassara da halu kawai ha da zai zai da'i matsalai shi ne halu wani yadda ta ɗaga mun kuskure na da auren mai shaha ko mai hashiya an dai ji in ka fassara da ibatin na'at sifa ne na salati in ka fassara in ka ce da'ibatan ya zama hali ne salatin nan da gizagizai da aka yi izini su sako su ta zuba salati madawwari daga Allah alam da da zama kan annabi Muhammad bi mun halin gidajen nan kuma su zuba salatin bi mun halin wani irin wato zuba gidajen su ta zuba wa mun sajini su kafara wato انفجار لكن برضه تقول الجبال نفكر هكذا انفجار لذلك لتجمع والمستجد يكون كفرها ما رنع الادبات الباني ريع الصبن صبن وصفن نواقص هذا الضوء كيف شدنا وضرب العيد عاد العيد دي من لبن هذا هذا العيد عاد العيد دي جاران wannan wato akwai wani abu da nake so wa gani a wannan wannan baiti shi ne baiti karshe a duniya وقرب العيد عاد العيد باللبن شنو بيقول كان شيء عالمنا wannan kuma da za a jimatin azuwa abu ya tuwa kai a kan wasu malamai ne magabata suka yi ilhaji wannan mai kan duba suna cewa kuma wani nashi ma da ke magana suna kai shi da ke wasu ne da malamai suka yi haƙi waɗannan wasu gari amma nan ɗaukin da aka gaya shi da ƙarshen ɗaukin gari shi za wani shawarwari ma sai ga sun tsaya a kan nan ba za a shara kuma da za a ɗauki bakirin zuwa a ya tuha kar a ɗauki saboda ba ba cikin ba a gurga ba ce ilhaƙi ne aka yi an dai gane wa ɗauki shuru za a sun tsaya a kan wannan batun kuma mara na haƙi ba shara wannan kuma shara ne ha shi a shi wannan shara ha kake ba wannan manjan da kuma ba ga ganin tabi da yau ba da shi na shara ne na albuda ko irin su wanda suke shari ba ko ido ko bai ke da ba da shi ba daga sun zo mara da albatin gani ne ko sama wa qurba al-ilm hadi al-ilm bil nagari ko sun gama har wannan da da yake da ke ba shi kake da ruwa duk da shi yake ba mata yana hana shi yake dan ruwa in za ku zara to shi ma iya yin da yawanci ko shi ruwa ya nan da yawa saboda shi ne iya abinda to wai salatin Allah ya ta zuba salatin da'imatan halin kasancewar sa abin dawamarwa bimrani ya yi ta zuba wa munsatini ya yi ta kwarara على النبي صلى الله عليه وسلم ما رنح الأدوات الباجية ما ما رنح الأدوات الباجية ريح الصبر كثر الجبر ما رنح الأدوات الباجية وأقول ما تنقر ريش الكتن هنو يريد لو روى بتاسو وإستر جبر Amen. matukar reshen iccen hannu ya rika raura saboda tasowar iskar gabas ɗin iccen hannu ake ce wannan bani iccen bani iccen bani ɗin da hausa ana ce masa ya ce mana wannan hannu reshen hannu وأصل كسر من شيء عضلات وعروض alba'in din kuma shine bishiya rannahat ay albatat kenan an bar jini ko to muddin wannan iskar in ta zo ta zo ne saboda ta kaɗawan wannan reshe na icen banu ko ya rika raulawa to muddin aka yi haka to Allah ya ci gaba da salati da wannan malaka hakan kuma ba ta ba har da ba hakan ba zai iya ba ma'ana salatin kan da ake bari mu salatu ne ila ila yau ne ila mamari dubu da sa'a kawai shi ne kawai iskar gabar da ake yin gabar din nan iska ce da take tasowa sai yin gabar wurin kofar kawa iska ce mai abubuwa da yawa na gare da ta kan taso ita ta zo ita kan daga da suna motsa rassa na bishiyar bani daga suna motsa wannan iskar da take fitowa da mutum an karkar yin haka din wannan sun suka motsawa to Allah ya ci gaba da zaki da wanda Allah ko ba zai ba وأطرد العين هذه العين بثمن لا تجاره يبقى لا تجار خبر خبر بني هذا هذه العين وهذه العين وأطرد العين هذه العين ما هو إلا راقمة ما يقول راقمة وأطرد العين من ثمن muddin aka samu ya karanta wa wannan fararen raƙunan hindabani da waƙa da yake yi muddin aka irin haka to Allah ya tsara shi da wannan mana wa aka raba da isa muddin ya dada wa raƙuma waye ya faranta wa raƙuma waye hadisi mai kora raƙuma ne hindabani ya dada musu ta hanyar waƙa da yake yi ta san wai abin da aka ce su raƙuma idan aka mutu na kaya wadda wani ma ba kula bani kayan da za su ɗauka ne na ita da tsara tsara ila balade dan da kuma bada ne ila cikin da cikin nan za su ɗauka mana kayan wadda tun ba za a raba mu a yi da yawan kuma kayan ba za mu yadda shi da sai da wahala sai mu ji shi kuma da kuma yadda a loda na ke suka fi a wasu to in raƙuma sun an musu lodi suna tafiya to larabawa suka samu wanda yake da daɗin murya sai zai ta waƙa in yana waƙa yadda ka zai ana musu allura sai ka suna tafiya tafiyan da za su yi a cikin awa biyu wallahi an samu mai waƙa da kyau da daɗin murya sai su yi sha'awa da awa da saboda za ka ta ana waƙar sai ka ga yadda ka san ana da tura su ne kawai da haƙi suke ci to shi yasa mawaƙa suke amfani da wannan za ka gani a rinjin ba muddin mai kora raƙuma ya faranta wa raƙuma suka ci suka ƙara tafiya saboda daɗin waƙansa to Allah a rika zuwa salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'in fara da raƙuma su ne mafiya tsada a raƙuma da rada kuma su ne mafiya cin hanya da dukkan rawa ba da lokacin hanya da tsarfi ga jariri hanya duk lokaci don ce lalle lalle wannan yana taimaka wa sosai mun wata da ke sa dole ne wa rawan da daga da mai mai yin wannan sai da kawai kaji kawai ana ta tafiya kawai ana ba ko ko ka ji a fara da bala ka namu da jaka tafiya ko za ka yi da duk haka ne ba da tsara da wannan duk da ka kare ne sai kuma ilhaƙi da malamai suka yi shi ma za mu fassara shi ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بن كريم ثم رضا سنه وعلى عمر وعمر كثبت الدجاجة عن ابي بكر أكان سيدنا أبو بكر babban kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وعن عمر sannan ka tabbatar da yardarka ya Allah akan khalifa manzon Allah na bisa ila Umar an ta qali radiyallahu anhu wa an Ali tabbatar da rigar da kuma kan dinna Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu sahabin manzon Allah khalifar da suke sa wa an Uthman tabbatar da wannan yarda akan dinna Uthman dan Affan khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uku kuma sulkin Fatima kamar da dukkan sauran mata da nan dil karami ma'abucin karanci dil karam din nan a zahirin magana ya na gwada sai na Usman wani Usman bai kare a tabbatar da yardar da Allah a kan sai na Usman ma'abocin karanci tabbatar da yardar da tabbatar da yardar da a kan sai na Usman bin kara ma'abocin karanci to wasu malamai kuma suka ce a'a ذكرت من ذكر عليها ثم رضا عن ابي بكر ذكر وعن عمر ذكر وعن علي ذكر وعن عثمان ذكر ذكر الله وعلي ذكر ذكر سيدنا ابو بكر بيجي دماغه الدين فكيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني ماله ما نفعني ماله ابا بكر duk duniya ba duniya da ta amfani da yin duniya ba har yake cewa duk duniya ba musulmi daya a cikin al'umma wanda ya mana wani abu face su gama kudansa in saka masa ya sai sai a wata shi kadai in zo mutum wani shi kadai ne yake bin mu bashi ba mu gama kudansa ba in ji sai muna da yin bashi saboda shi an ne ba baya tuna wai akwai nashi baya tuna gabaki ne da kawo in an ce kan mai ja dama ai ba na wani mai abu ya ce a kawo kuma ai in ya ce kar a kawo ta zara da rasu na ko kuma kaza nake so a cikin abu shi ne za a rage wani abu rajin lawa wadda zai zaɓa wani karancinsa ya kai ga cewa a tarihi sai dai a yi mutunci da shi kawai saboda shi bai yarda ba ya kwanta a gidansa ya iya abin da ya kamata kawai ko ta iya tsara zai tafi ne yana gangane zai fara fi kuma tsakka sa ku kawai su kuma da ba gane shi bane sai ya zo kawai ya kada kunne yana jin da yake fadi ko za ku zage shi in ka zage shi ne kamar ni ne ne in ka fadi ya yi ko za ku lauri sai ce to ko zai zai ba ba na ne ko zai zo mata ya bi dare kawai yana gangane yana cikin kanan da kawai sai tana cewa ai halifa umar Allah sai ya tambaye shi Allah sai ya kaza kaza ba sai ko ko ba wani da dan wannan da ke kuma ne miki ai ai ga ta shi yana mutu ba kunna ba na samu abinci kaza kaza dan kuma mun na da ko zan yi masa magana gobe in je fara da Allah ya zama magana ke ke ce wanda wani ce zai ba magana a kan shi ne wanda ya ce ya ba ta abin da zai ishe da har ya rage a shekara ya ce kuma duk wanda ya kare ta zo na sai bayani shi ya zama da aka bai umaru da abdulaziz ya rika karanci ya rika adalci sanda aka yi kiran da umar da zabar umar na biyu saboda ya kama da adalci sai ya zo da mutunci radiyallahu shi ne za ta dawo kowa amma shi yana cikin hali ya daga ɗan kowa ya yi shekaru ta gaɗin yadda yake matan manzon Allah da iyalan manzon Allah sakalar da su da wani shi ba a sanar da yanzu in ka taɓa halartar yakin badar to ka fi kowa sanar haka ya raba hayaki hayaki kowa da matsayinsa yan bai da ruwa yan uhudu su da ubangiji da su amma fa kaf kaf babu wanda suka yi iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari dukiyar da kuma da ke rai ai ya bari da yawa amma shi ba a hakan tare da wannan buwa ya tsaka zai zo yana hutuba wata rana a masallacin zuwa a ƙega ɗinkin da daɗin nan da ake faci ko faci a rigarsa da ke hutuba da ita a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon da duniya faci goma sha biyu guda ya haɗu da face nan an ya ɓarke an ɓarke face nan ya ɓarke an ɓarke yana hutuba aka kirga fashi goma sha biyu da Allah ya yi ya mu kuma in mutu ya samu aiki kuma sai ya ce ni wannan kuna da ni wannan ya lalla ko kafin ya fara waiwaitar wasu to ba haka sun tafi ne gaskiya ba haka inna ali dan abi talib radiyallahu anhu wurin karanci shi ma shi sai Allah ya mai kirari ba da cewa akwai wani hikaya da ake kawowa da duk kun san shi kun san hikayar hikayar ƙona kuɗe ɗin nan a gonan bai hudu ko aka ba shi jihar uku sai zai siyo sha'ir aka siyo da aka zo aka ya ce a murza sa'a ɗaya aka murza a kai ya bin nan gudu ya bin nan gudu ya yi a hajji ya ce to in an zo da ba ta iya a mana waina in da ba ki an gama waina na fatima alaihi salam ta yi gama waina ta raba ta ɗauki na ta ɗauki na alhassan da alhusaini na kowa ne sauran nashi su kowa ya ci ma shi ya tashi da azumi yana jira lokacin buɗe baki ya yi buɗe baki kawai sai wani mutum ya yi sallama ko farfiya ya ku mutanen gidan manzon Allah na zo ne ma ku taimake ni na yi wanda abin da zan ci shi ne na zo in na da baki wanda abin da buɗe baki ya ce a bashi aka bashi haka ya zarce da azumi wata gari ya tare da ce a yi sa'a ɗaya kuma a je a yi waina sa'a ɗaya aka ji aka wani aka yi matan nan aka gama an ji kamar ji an raba an gama saura nashi kowa ya ci saura nashi zai na ya sa abu gaba zai gobe baki ba sai ga wani mara ya yi sanar da shi ba wani ya ya ku mutane gidan manzon Allah na san ku da karanci ku dai mutum wallahi ba da abin da zai ci yau ya ce a ɗan ba shi aka za ta wayan gari ya ce a kafin da zuwa sa'a aka yi ake gumbar da aka zo aka yi waina ya zo zai ci ga wani addini ya zo ya yi sallama kamar ce ya ɗan fara shi ya haku ya kwana da haka yana tafiya da ƙarya da kake wata wani tsabar yunwa kwana uku ya sa wani abuwa bisa yana tafiya da ƙyar da ta hanya washe gari ya ce bari yoyin yaya da muhammad in ka ce ka taɓa shi wanda ke da yaya irin duniya tun da kake ya ce bari yoyin yaya na wataƙila in samu wata ɗan sa a baki yana kan hanya sai a ɗaga wani mutum da rakumi a hannu sai ya tare shi ba Allah dan Allah na bi mutumin kawai ne na zo kasuwa to rakumin nan bai ba to shi ne nake nema da Allah ka rike min shi sai gobe zan dawo shi ne gari na shi ne gari sai in karɓa zai ce siya amma ba nan ne ma za a ga ka gani ba kada ka bari kuma wani ya ce yana so ka gani ba ka gani ba dinari ɗari wannan ramun ba a ramun da ramun da dinari da su kaca domin ka idan da ta raba jirin ta na wani na ce ba dole da ya kace na ce an za a fiya kudin sa zai amma kai ba ka sani ba na ce ma dole da ya kace kawai shi nan fiya ka sarrafa ko da ba da ko ce ko ko ba da shi a dinga juyawa da ke da wuya kawai sai ga wancan mutum ya mace sai ga wani kuma mutum ya jan mali ya jan mali ya ce kai ya kai mai rabu ne na sayarwa ne ya ce kwarai da gaske kwarai da gaske ya ce nawa ne kudin za ya ce nawa za ka siya ya ce na siya gina da dari shida ya ce kawo ya ba dari uku ka ce ba dari uku ma ya ce a ina za a sai da hakumi yace me zan kai ba lafiya in ba ya ba ka ajiye da kuma ba kawai sai mutum yace na da ya biya ya gari shi dinari ba dinari ɗaya ba dubu hamsin da wani gobe sau gari shi yace na da da sauƙe mar kuɗi a jaka malam dinari da shida sai na ya ɗauki ya ɗauki dinari zai koma gida a jeja da Allah ba Allah wannan ba kuɗi ina da shugurloli ka je ka ajiye min shi zan dawo sai garbe shi kuma na jiyan ba ka da yake mai ya ba ka ce ka san ne ku ja wa ne a ka da kai ba kani manzo ka ba da ba da ne ce ba da to wannan ma da suka ci ne zai kuma ma aje kuɗi da suka gama ciniki zai ajiye wa wancan na farko kenan kudu an gane ya tafi wannan nan sai dai a rakumin ma don Allah na bar ma ajiyarsa saboda ina da wasu abubuwa da zai na tashi zan zo ta ba kaga ajiyar ajiyar abu mu kenan wancan mutumin farko zai zai zai tafi kudu wannan na biyu kuma ya kawo rakumi sai kuma ya ɗaura rakumi ya sauke dola a gida sai kama hanya ya tafi wurin manzo Allah yana zuwa wurin manzo Allah ya manzo Allah mushi ya ya yi in ba kana bani ko ba ka bani ya ga ba ba dole la bani ba ya bani ba annabi ya ce mai raƙumin farko jibril mai raƙumi na biyu mika'il da raƙumi na biyu duka na gari Allah ya ji Allah ya ji abin da kai kwana uku ya saka maka na kyautar da kai sadakar da kai wa miskini da maraya da asiya kwana uku a jere ana kanta ka ba su da shi Allah ya duba ya saka maka da raƙumi da da dukiya sai ka je ka ci kaya maka sai ya fahimci cewa almajiri ya yi wa abin da man haraji akwai su ni ma da kyafa ko shi wannan abin da ba shi wanda ta biya kawai zai ya cinye gana to ka an hana kanta arziki ko ban arziki da zai shafanta danne daure rage wani abu ba shi su ne raƙuman Allah zuwa Najeriya وعن عثمان بن كريم حدث قوة من عثمان. شيء كان يقول لك مثلا سايل سايل كويس. ai kai har gari ya waye sai na ruwa ba ana shan kuma magana sa inda wurin ciyarwa ne shi ne fa ya ciyar yaƙi da jeshin rusra raƙuni ya ba wa sai na rasulullahi sallallahu raƙuni da na tara banda da waki raƙuni kawai da na tara ya koro ya ce gashi ya zo ko dawaki kuma kuma in galba ya sake ɗebo kuɗi ya zo juye su a gaban manzan Allah ya ce a yi ma waki ta rana an gani ce ma bar da wasu mara mara daga yau ɗin nan da muke nake muku magana har alƙiyama da tsaye har abada duk abin da Usman zai ya shiga aljanna da zai yi kenan wani na laifi ko yau ko ne zai biya shiga da ni kana ji sallolin da suka fashe mu da zuwa suna son da ba ba a tuni su ba ba da kan ba sannan din kawai hadiya wani hadiya ne wa kana wani mamaki a kawai sanda ta mata ta ta mata ta ta buga mata ta ko me ma ji ko sai ya shiga da ni wa'annan su ne ba sahabban da na wasu da ya saba da kuma sirri ne tun asal sirri ne tun asal haka Allah ya haɗa shi yadda Allah yake la ilaha illa Allah to haka annabi yake Muhammadun Rasulullahi haka kuma sai nan Abubakar yake Abubakar As-Siddiq sai Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib وإن لم تفتح لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب تلك حروف أبو بشر بن مسعود الله الله وجهه دكتور لا إله إلا الله حرف أبو بشر محمد رسول الله حرف أبو بشر أبو بكر الصديق حرف أبو بشر عمر عمر بن الخطاب حرف أبو بشر عثمان بن عفان حرف أبو بشر علي بن أبي طالب حرف أبو بشر wallahi duka da je ka rubuta ka bar ta mutu hadi ne aka dawo tun kan ko wallahi da nan su ma haka الشيخ أحمد التجاني كبودا بن دار بدون شر الشيخ إبراهيم يا هذا مولانا الشيخ تاري فوشي شيما هذا هذا يقول شر أبو بكر دوكا على وري أبو دوكا إيه ka je ka yi nisa da kai yanzu da abu ne wanda yake da Allah ya koma na su kar kuma bai iya rubutu da larabci ba yace yace ai ya bi ko sha uku ne ko sha ɗaya ne a'a akwai wanda ta bai yi ce masa haka sai ka kan ka zo kina da jiya wani ka fafa ku idan ya rubuta ai ai gashi nan wannan wai
je wanda so shi bai san ka'idar rubutu ba na suna alami in suna alami ne da alami a tsakiya ana sa a yi ibn ne in ga ba alami ba ne to ba a sa wa zai to wani bai san wannan ka'idar ba kawai ya je rubuta sai a kuka ta bayarwa bai san ka'idar arabiya ba wai wai wai wai wai wai wai a ba kai ne ba kai ba ne ba su kan ne haya su saboda haka wannan da daga shi ne
لا يصرفهم التابعين قول أهل التقى والنقى والحلم والكرم والآن ألا فلكن الجماعة دع يعلمون صلى الله عليه وسلم قال علي قال حين قال جعفر قال عباس قال حمزة وإن بلا تبير سوني أكيد جنبا كافية يعلمون صلى الله عليه وسلم amma wanda kullum yana faɗi ba class su ne a halin bayan gidan sai na ali ban ali bayan su ne first class first class ali na ali ibn abi talib قال مسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي الحسين ابن علي وابن سوري ان انا مكان في عالم من اهل البيت وكيف فاي فلا اي وسوء amma a hakan da wajen da kake kallon nan maganin kar kuma a cikin matsayin da suke da shi a lahira ko annabawa za su bata hankali ko annabawa za su bi su hankali ai girma? Nake ta yi girma magana? Ta yi? to annabawa wallahi ba su bisa ne inda suke ba ka suna nan ita ka san ne ka duba kada shi ta da ba madan su da wuri da suke da ka san wa yake kusa da shi kusa da shi ba da zai kai kaf rusul kafun lazima amma su su da ka san su ba su wala shi wani magana da ya wuce jiya da kake tunani والآن والصائم هكذا نزع ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار النبي وآمن به ومات على ذلك شيخ السبعين والذي زار من زار الله لإيمان بشيء كان هو يموت بالإيمان بالجواب شيخ السبعين ثم التابعين سنة تابعين تابعين كل مبيا صحابين wanda suka ga tafai tabi ko da ko da sakan daya ya ji manzo Allah ko bai bai zo gashi gashi ba gane daga nan can baya wani suna wuce sai aka ce wancan kuma ɗan wancan sa bai ke nuna da wasu ne ɗan wancan ayi muhammadu rasulullahi ne shi ne da kuma ya musulunta a hannun da amma ba taɓa ganin annabi sai an bi annabi wancan mai tsayin mai kaya irin kaza ɗin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da irin nan da an gama haka kawai sai ciwon cikin mutum shi da samun yake gaba da sai sahabi sahabi ne kawar da tabi ba tabi don ya yi wa sahabi hangen da sahabi ya yi wa hangen annabi ya yi zama sahabi bai zai zama tabi ba ka sai an zauna an zauna ma sai an daɗe juna kafin mutum ya zama tabi ya zama tabi an fuskance ni daban ne wa tabi'ina hadanan tabi'ai fahim su tabi'an nan ahlul tuqa su ne mazowa tsoron Allah in kana neman a ingalin masu tsoron Allah da sahaba da alu baiti tabi'ai da su ne ainihin masu madarar tsoron Allah wannan fa a ganin wasu ne masu wato tsaftatattu ga barin aikata da abin da Allah baya so wal ilmi su ne kuma ma'abota tsakwaran hakuri juriya ke fara da kai hakuri da juriya wal karami hadarin kuma su ne ma'abuta karamci sabai tabi'ai alibaiti sabai tabi'ai ba da wanda ya su tsoron Allah ba wanda ya su ɗaukaka mana na ƙoƙarin bin abin da ubangiji ke so da kuma karamci. Marar suka kawo wata kaya wanda ba mata ba mata bai ba tabi'ai ne akwai cikin tabi'ai wasu gaggawa guda biyu surakin su ne da haita matu da kuma su suna cikin tabi'ai sun rayu rayuwa irin da akawa islamiyya rayuwarsu kusuwa ne ga jama'a kuma yawanci tabi'ai da lindana masa bai da lindana abu da yake haita matu a rayuwar da suke yi da abokan da suke yi kowa abu ya samu a cikinsu ya samu kowa kowa ya samu kuma su samu abinda da ake so kenan yanzu mun su nan da wata rana kowa ana bisa bashi a cikin ai kamar ana bisa bashi sosai masu ma haka dukkan su kowa na bisa bashi kai ya kamar su kaga ranar ya ka samu kuɗi masu yawa to kudin nan kuma ba za su iya biya muku ba kai da ɗan abokin ka ba za su iya biya muku ba shi kuwa kuma ba ka zo a ce ka biya wa kanka ba ka biya wa aminin ka ba sai tashi sai ya samu shi haika mun kenan sai dai ya ta binciken waɗanda masu suke bin masu bashi sai tara su ya ce lalla ku ne kuke bin aminina na masu bashi ya ce kake yi sai nawa ne kudin kake yi da alƙalin da yawa gashi gashi gashi ya ce kuma gashi ya aiko min kawo sai muna aiko shi kaɗai kan da ya ya haɗu a cikin kai kai za ka iya cikin ana nan ana nan kwance da shi wata ana shi kuma su zai samu ba ko don kuɗi shi ma shi ma sai Allah ya sa masa ilahin irin yadda wanda ya ce ya ce gaskiya shi wannan kuɗin ba zai ishe su amma ba zai iya biya abokin sa kawai amini sai dai tsara wanda suke bin haifar da bashi shi masu ya ce nawa ne nauyin bashi da suke bin abokina sai suka ce gaskiya da shi a cikin da sai ni ba ya ba sai shi ne ne wani kawo su bashi shi ne nan kowa ya manta kawai da yake don Allah a kai wata rana wannan ya sake samun kuɗi masu zai je biya nashi bashi yana zuwa ya fita ai ai zama ya biya ba ka gaya kin shi bane ya ko ne da ko kuma ya haka shi ma haka kuma kowa da zai sai je bai biya wa kansa sai ya samu wancan dariya kan ka taɓa ganin da kuma da ka da wannan ba inda musulmi ya ga mutum ya tabta ai da ji wannan naira biyar wani ba zai iya biya wani wannan ya ce tab zai je ya tsebo ba shi ya tsara a kanta liti wani ya zai biya ba mu biya واغفر إلى كل المسلمين بما يبلغ في المسجد الأقصى وفي الحرم واغفر إليه دام نے ہٹا آئے نے کبھی کوئی يا رب بالمصطفى فليتقى لنا واغفر لنا ما مضى يا رب ya rasu ya wani ne in ji mamu alhusi ko kuma malamai da suka yi haji na wani goyi ba ya rasu ya wani ne na balle makasila kariskar da mu mu samu da abin manufofin na alkhairi da muke da su a rayuwarmu Allah ya sa mu su su zama mun same duk wasu manufofin mu da muke a rayuwarmu mu ya Allah ka sa mu iske su وصحيح بالمصطفى دم البركة الرزاق من الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا ما مضى يا الله منا روقك كغافر دامنا دع أبن يشهد يا نجم بي يمد عليك على الوجه ya wata a garami ya kai wadda take mai mayarwaciyar karanci masu wadda karancin sai ke yalwatacce wannan kaga yana cikin addu'o'i wanda suke dangane in in ba za ka iya aka jera bukatun ka ba ka kaza ka kaza ka rike kai ki wanke shi kai da wannan dake dukkan wasu manufofi abin da sun ciyar da ke nufi ka samu wurin Allah gaba ya rubuta musa babban lagwa kafira dukkan su gaba daya Allah ka iskar da mu tare su shi ne ma'anar kuma ga ya kan ne bil mustafa da alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai da tawakkul da rawa maka Allah ga maka da abin da shuɗe na gungun ya wasu alkarmi ya wanda yake karanci sai yake mai wace kaga ba yana da wani wacce zai yi zuwa shi ko da jawo kullahi ta Allah ta ja ne ne ka ko ko ya ce ubaida ma ya yi kaga ka ba wa wannan bawa duk abin da yake nema to ba ko kai ka bashi ma sama da abin da ba yake nema ke samu ma abin da ba ba bai nema ba bijari rasulullahi ka bashi wannan abubuwan da ya roƙa alhumman jeka da Allah ne Muhammad man allama al-hajja wannan da ya koyar wa duniya yadda ake gabatar da aikin hajji sallallahu alaihi wasallam واغفر لكل المسلمين ilahi ya ubangiji na wakirin musulmin musulmina ka gafarta wa dukkanin musulman duniya gaba daya ka gafarta mu bima ya tuno fil masjid a kasa ka gafarta musu da sababin abin da suke karantawa a masallacin mafi mafi nisa wa bil alim Allah ya gafarta musu wannan abin da muka rubuta na zunubai da alƙurma abin da kan ake karanta a masallacin harami na makka to kaga wannan an gabatar da wani nan ne kafin nan ya gaba da kulle da babba jahi man bai kuma fi qalbatin haramun wa ismihi qasabun min azamin qatifar ko qasab ko qasab jahi man bai kuma fi qalbatin haramun bijayi dan alhoma man baitu haramun wanda gidansa shine harami fi tsaibatin da ibatin tsaibatin a madina da alhoma wanda gidansa shine harami a madina kaga kun ne da babban masallacin jami'i yadda kada mu zo ku ga kada mu babban masallaci ba a shi ne babban ba ana abin da ya rage wanda ba Allah ne ai ai ko ya bai kare so yayi abubuwa ya tafi a musu kawai wannan kalmar da ba amshi ko ai ya kare ne daraja ai ta cika ai annabi bai san ko masallaci ko wani masallaci da zaka kira wannan shi ne babba ko ba ku taba lura da bakin bari ba da gidan da rama da ta amma da kwanci da zaman ma ko wani abin da zai kai duniya shi kuma ya zo ga mai gidan da ma ya bi shi alhaji ya bi dama aikin su zo في تسجيل نقول لهم صلى الله أصدقا محمد مصر من الله شين عيد الدرس لا ولا ولا ولا قال يا شيء وانيني su kawai su kamo su kaga su jona da jona da shi ne aikin wani lokacin ma sai a haɗa da kalli shaɗi nishaɗi yan kade-kade yan bushe-bushe yan abin mai gani ये आप जो अंजना जमना से गई कितेला ay kuwata ay kida ya zama alal a aure aure saboda wata mace ne ya rike tsammanin shugaban halitta da Muhammad wanda shi ya mutunta auren kansa ba don shi ba da ba aure sai dai kai da aiwa ga awaki والله هكذا لا قال الذين آمنوا من كان تجوز النساء لا يملكوا أن ترثوا النساء كرها ذلك قلنا أبجاد ماذا تيرس da haka ake kawai uba ya mutu ɗansa ba ɗansa ko ɗansa sai ɗauko wandon wandonsa sai zai ce ba matar babansa shi ke nan zama matar babansa ba kai ta karɓa da tabbaci ne wannan ai manzo Allah ya mutu da barka ya kawo aure ya a sai an kawo da rai sai an biya sai an yi laifi sai an yi kaza sallallahu alaihi wa sallam da ba kaza to ai gidan da kuma dole ko wa ismuhu sunan da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kafan ai kamar magiya kamar magiya ce kamar kadanci ne suna ne na magiya min a azamin akadi daga mafi girman magiya kuma ma'ana sunan da shi ne da za ka zo ka yi wa Allah magiya da shi yanzu ya ba komai ka ce Allah don Muhammadu Rasulullah kamar kaza ta ce yanzu an gama sunan da kamar magiya ne a bayan ta kaza ita ce wani burdatul mutari wannan alburda ce ta yabon abin daɗin Allah annabi Muhammadu. Tsari kurdi ba ta ciku in ne ba ne ba duyi ba. Tsari kurdi ba ta ciku ko kuma ta dama ka ce an kawo ƙarshen ta. Alhamdulillah dukkan nau'in godiya a da lafiyar da mutum yake gudawa. istikrariya dukkan nau'in yabo da godiya ya tabbata billahi da Allah fi barke cikin farawa da muka gani lokacin da muka fara muka ga farawan sa wani ka gani har ga shi mun ga karewar sa to godiya ta Allah ta kara ɗaya tun farawan har zuwa karewar yau ke abu ya kuwa bai kuma wannan alburda kada a tabbata hakika sun zo sittin da ma'ana a jin sittin ne tare da ƙarfi ma'ana da ƙari da sittin ke farin ya karbana ya Allah da albarkan wannan alburka da muka rubuta wa manzon Allah ta yaye mana duk wani damuwa ne duk wani damuwa ne ba duk biha biha din bil burjat Allah da albarkan wannan burka da alburka ta yaye mana duk damuwa ya wasu karami ya wanda yake mai yalwan karanci wani shi da shaf wannan littafi yau wani sauransa da nan babban san za mu sauka mu wani gajinan armin shi ko na fata Allah ta albarka a ciki mun zama nawa kenan 21 ko da biyu 21 ko wannan shi ne zama na 21 to littafi ne mai tsarin albarka wanda malamai na hadisi manya-manya sun karɓi riwayar sa wurin shi ainihin mai littafi ba ainihin a wurin littafi su izuddin mai mai mukaddimatu ibn sara'a din nan ibn izuddin ibn abdussalam irin su da su kai manya-manyan malamai da na duniya irin su abu abu ayyana abu ayyan da babban tafsirin nan al-bahr al-muhit duk sun yi abin nan sun karbi riwayan wannan littafi a wurin musi da dalawa su surori su kuma madalan dukkan su madalan madalan al-burda ne kaga ka ce al-burda karanta ka laifi ne to za mu za ka nemo ma wato ne ne ma ko ne na musulunci ma to duk duk wanda malaman abin da suka rubuta kuma ilimin abinci yawancin su suna da kansala na almada saboda haka idan karanta kuma ɗin nan wanda kowa a cikin su a yi su da da wani littafi da ta wani kirkir da farko akwai mutum ashirin da ɗaya aliyu ɗaya baba arama sai ba san abdullahi arama yusuf salisu dangaran arama ya haya iyasu nagiya shiga su kenan ibrahim babayo da yalda gumo muhammad babayo yau da nan da dai Amin Muhammad Bello kenan baban gida Bello Agaji kenan Idris Muhammad Malaki kenan sai awwal magaji na awwal na mafadali sai sani baboro da ya gani sai baba sai baboro da ya gani sai Allah ya baboro sai Ahmad Muhammad Kudur Dorobi sai Haruna Muhammad Kudur Dorobi sai Adamu Usman Yahaya da ya gani sai Umar Yahaya shi ma dai da ya gani Khalifa kenan sai Yusuf dawo sai abubakar musa sai kuma muhammad ɗin umar muhammad taurodi sai arama usman abubakar ban kauci wayan nan bida an musu jara tare da malam littafi Allah ta albarka cikin karatu da kuka yi su ne an halka da suke dukkan karatu karatu da da muke yi na Allah duka abin da muka karanta daga farko da littafi na zuwa ƙarshe Allah ta albarka a ciki barka mun kuma da sallam Allah ya ta kuma su su abu da ma wata rana su isar da littafi musallan an kuma mun kuma Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga nashara kaunar manzon Allah a zukatan bayan Allah so sannan muna addu'a kuma shi wannan mai littafi Allah ka saka masa da alkhairi da kai haske kadarin sa ka rika masa kusaci da zuwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma muna da wasu da wannan littafi da kuma wanda aka rubuta wa littafin da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dukkan bukatun da muke da su a rayuwar da muka tuna da wanda muka ba wanda muka sani da wanda muka sani ba wanda ma za mu iya faɗa da bakin mu wanda ba za mu iya ba ya Allah shi ka tafiya mana bukatun mu wanda mu zama da sallallahu alaihi wa sallam Allah ina roƙo ka sanya albarka cikin barakukan duk da muke da baki da da lamarukan mu a wannan zawiyar kare da albarka duk wani nau'in barakuka da muke yi na ɓangaren nahawu ɓangaren zuba ɓangaren tasiriki ɓangaren tasawu ɓangaren tafsiri ɓangaren fiku ɓangaren abin da shafi mada'u da ɓangarori dai daban-daban da kasan mutu wajen fanni goma sha ɗaya duka Allah ya wani da sanya albarka a cikin dukkan karatuka da kuma wannan duniya ta kuma ya sanya kama da yasa ba gobe insha Allah za mu ci gaba da zuwa da magana a musamman da zai ba wa'adi ba wai da kuma tafiya ba cikin wannan ya fita in za a ɗauki ne a cikin wannan ɗora yana to ai muna da tafiyar da a dukkan nan da dama na yi na da suka shafi annabi to jiwa ne shi ba na cikin na tsaro shi shi ne za mu raya sai ko bincika ne a kan ina muka tsaya karatun da ƙarshe a tsaro shi shi sai mu raya da duka yanzu kuma ne Allah Allah ta albarka in da kuma kuma da ya kuma da Allah ta ya ta da ya ta da ya ta da ya ta da ya ta da ya يا من لا يجوز لنا ولا يجوز لنا ولا يجوز لنا ولا يجوز لنا ولا يجوز لنا